أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله matashin karatunmu na yau shine taqsimul isti'ara ila murashaha ko kuma mushawwaha ko muqawwa ila wa mujarrada wa mutlaqa isti'ara ta wani bangare an kasa ta kashi uku akwai isti'ara murashaha akwai mujarrada akwai kuma mutlaka to amma kafin mu ci gaba ga waɗansu misali nan guda biyu akwai nadima asadun ka tsifli alilfirash harabar jani kal asadi ilil gaba harabar jani idan muka lura nan nadima asadun wannan shi ne zai zama ne mushabbaha ko asadun shi ne laikin kafin nan za ta zama adatu tashbi ko atifli zai zama mene mushabbahun bihi shine likento eh likento wannan kuma particle of simile to idan muka lura da kyau a istiyar abin nan tashbihi na farko da za mu ce nadima asadun alal firash me muka share
أعداد شديدة كم شبوهم a cikin tarfai tarfan mun share mu shabon bigo to kun ga anan nan mushabbahu ne nan a da asalin shine mushabba to yanzu yanzu an zo da shi ana nufin shine mushabbahu biyu kuma to idan muka lura nan ai an share adatu ayan, afwan mushabbahun biyu ko amma shin alal firashi yana da alaka da asadu kaga bai da bai da alaka da shi to nan kun ga isti'ara ce nan an aro lafazin asadun ana nufin mene ma da ladifli to saboda haka anan ustu'ira lafzu asad kun gane ko ko kuma shubiha asad shubiha asadun bi tifl fa hudhifa al mushabbah bihi وهو الطفل ثم استعير لفظ المشبه للمشبه به to shi mushabbahu da aka share shin an bar wani abu da ke da alaka da shi kaga anil firashi yana da alaka da shi mushabbah din mu saboda kwanciya a shimfiɗa ai ba na zaki bane na shi yaro ne ko to saboda haka sai ya zama kenan nan bayan an share mushabbahu bihi warmiza ilaihi bi shay'in min lawazimihi anan ala tariqat al-isti'ara wace iri makaniya tunda ai mushabbahu bi aka share sai aka yi ishara zuwa gare shi da lafazin al-alal firash isti'ara ta zama makaniya a misali na biyu kuma harabal jani kal asadi lil gaba kun bin nan ko da aka tashi sai aka ce haraba haraba janin duk da yake tashbihi ne munakas haraba janin ilal gaba to anan in mun lura da kyau jani anan shine mushabbah din mu ko asali shine mushabbahun bihi to sai ya zama anan an share mene to wai janin din na yanzu shine yanzu asad nan an share menene mushabbahun ko afwan ya kamata ne ya zama haraba asadun ilal gaba kun ga nan a yana nan dai yana nan dai haraba janin wai wannan asad din na'am shi hurub ai zaki bi gudu shi jiri yake yi to an share shi wane ne anan mushabba kun gane wannan ko aha a dai ina ganin dai still dai zai zai sake bamu dai makaniya ce ina son mu sami a tasrihi tasrihiya tasirahiyya ce nake son mu fitar da ita bari mu sake bari mu ce jara zaidun ilal gaba ok haka ne ma tun da kun ganin aimshi mushabbahu biyu aka share jara asadun to ashe nan ma ne nan zai zama tasirhiya ce fa isa ala tasirhiya ne kun gane saboda ai mushabba nadima asadun katifli sai muka ce nadima asadun alal firashi huzifal mushabbahu bihi wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi falisi ala tasirhiya kenan ko ba gaba ne tasirhiya ce yula'imu wannan alal firashi yula'imu maza yula'imu almushabbahu bihi ko yula'imu almushabbahu bihi to amma idan game da mushabbahu mushabbahu to shine zai zama
eh idan ka lura da kyau ka tifli wane ne yake shin tsakanin asad da atiful wane ne yake da alaka da alfirash atiful to ya ka ganin shi aka share atiful shine mushabbahun bihi ko walakin rumiza ilayhi bi shay'in lazimihi to isyara sai ta zama tasrihiyya kenan kun gane to da zamu ci bari mu bar di jumlan mu dai harabal jani kal asadi ilal gaba ko sai aka ce afuwan na maimaita ne ko to sai aka ce haraba asadun ilal gaba to nan mai muka shari gashi mushabba ko me ke nuna mana akwai mushabbah da aka share haraba domin hurub harbu haraba ko kuma hurub gudu na mutum ne ba na zaki ba ne so na istiyara ta zama kaniya ta zama kaniya so na dan kawo wanda ne saboda mu dan yi muraja'an baya saboda shi ikon Allah sun tala shine zai ba mu dama mu gane nau'in isti'ara anan so saboda haka idan an share mushabbahu amma sai aka bar wata alama take take nuni kansa ko an share mushabba shikenan isti'ara ta zama kaniya in ku an share mushabbahun bihi amma sai aka bar wani lafazi wanda yake ishara zuwa gare shi to ta zama tasahiyya ka canza na'am ka juya
idan an share mushabba yawa
aka bar wata alama da za ta nuni zuwa gare shi kuma ta zama kaniya amma idan aka share mushabbahu bihi na'am
wani mizo ilaihi bi shay'in lazimi ta zama tasarhiya bari bari mu duba ka'idan mu duba ka'idar takunu al-isti'anatu asliya idha kana lafz alladhi jar afwan tasarhiya وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به أبتو عفوا مكانية هي وهي ما حذف منها المشبه به تو إيه تو تو إيه تو تو نعم ناي جي بياني نكو نا فهمتا نا جي بياني ني so saboda haka ta isti'ara takan zanto in an kawo mushabbahu bihi qarra ta zama tasrahiyya ta zama tasrahiyya idan kuma an share mushabbahu bihi wa numizu ilayhi bi shay'in min lazimihi ka zama mai ta zama kaniya eh to na fahimta to bari mu kuma taqsimul istiyara ila murashaha wa mujarrada wa mutlaqa al-amthila qala ta'ala Allah yana cewa ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin su waɗannan kafirai waɗanda aya ismul ishara ɗin nan ke nuni zuwa gare su Allah yake cewa ula'ika alladhina ishtaraw ad-dalalata ula'ika waɗannan alladhina ishtaraw ad-dalalata sune suka zabi bata suka sayi bata bil huda da shirya dan haka fama rabi har tijaratuhum kasuwancin su bata kasuwanci ba أين اللفظ المستعار هنا اشتروا لفظ اشتروا أنا شيني أكا أرو أنا mun bancin nan ko? madalla
rabi hatima na?
rabi hatima amma rabi hatti da rato a to za mu zo kan wannan na wato shi yauwa to yanzu nan an yi amfani da ishtarau bi ma'ana ikhtaru ishtarau bi ma'ana ikhtaru ya takaddirin zai zama ibaran ula'ika alladhina ikhtaru ad-dalalata
rabi buda na'am ula'ika alladhina ula'ika alladhina ikhtaru sune waɗanda suka zabi bata kalistira fama rabihat tijaratuhum kun ga ikhtaru anan zabi shine zai zama ne mushabba ishtira kamar yadda aya ta ce ishtarau din nan shine mushabbahu bi ko madalla to anan ina mushabba anan babu shi to a gabacin kuma sai aka ce mana fama rabihat tijaratum lafazin uh, rabihat ta fi alaka da wani ne attaji kaga ishtarau to saboda haka istiyara ta nan ta zama ce istiyara ta zama ta zama tasrihiyya sannan kuma bisa ga karatunmu nan yanzu ta zama ne ko da ke ina bari mu ka karanto ka'idar tukuna sai ku ji al-isti'aratul murashaha ma dhukira ma'aha mula'imul mushabbahi bihi ma zikira ma'aha mula'imul mushabbahi bihi kun gane to sai mu koma misalin mu sai mu ce ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama ribi hatta jaratuhum ulaika alladhina ikhtaru ad-dalala kal ishtira kaga ikhtaru zai zama ne mushabba ishtaraw fa zai zama ne mushabbahu bi ko to nan babu mushabba ba a kawo shi ba nan yanzu an yi amfani da ma'anin ishtira din ne ana nufin ikhtaru kawai ga kai zai to a gaba sai aka ce fama rabi fama rabi har tijaratuhum yanzu nan lafazin fama rabi har tijaratun dan haka kasuwancin su bata yi nasara ba lafazin rabi har yana da alaka ne da ikhtaru wanda ba ka ba koko istira istira kaga istira to saboda haka istiyara ta zama ta zama murashaha murashaha rasha kun gani misali ah kaga kaga ula'ika allazina ikhtaru ko ad-dalala kalmini
kashi kashtira to a gaba sai aka ce fa ma rabihat to kalmar rabiha ko kuma kafin nan bari mu ce bari mu nemi ina mushabba din mu ikhtaru kaga mushabba din mu ko wannan adatu wannan zai zama menene
mushabbahun mushabbahun bihi to ka'idan mu tana cewa al-istiyaratul murashaha ma dhikra fiha ma ha mula'ilun mushabbahi bihi mu duba da kyau da aka tashi Allah da ya tashi kawo magana nasa sai ya kawo babu wannan kwata-kwata ula'ikan lazina mene ishtara ishtara dalala kun gane ko? alal huda sai kuma gaba ce fama rabi hatti jaratuhum to mu duba da kyau mu gani nan an yi amfani da lafazin ishtarau ana nufin mene ikhtaru ne to tsakankanin ikh- ikhtaru da ishtarau wanne ne fi alaka da riba riba kaga yana da yana da alaka ne da mene ishtara ko wanda ki shine mene mushabbahun bihi ko to amma na ai babu mushabba ba kawo shi ba to nan istiara ta zama ne ta zama rasha ta zama murashaha tamil explicit murashaha kenan na eh explicit ba explicit metaphor to idan muka lura nan da kyau kuma a ka'ida ta gaba tana cewa al-isti'aratul mujarrada ma dhikra fiha ma ma dhikra ma hamla imul mushabba ita ce nau'in isti'aran da aka kawo wani lafazi da ke da alaka ko ya dace da mene mushabba sai kawo ya udduna tahiyyata min ba'idin ila kamarin min al-iwani badin ya udduna tahiyyata يؤدون التحية إلى قمر من ال إيواء كو كو إيواني iwani ba
يؤدون التحية سنة ميكا gaisuwa ila kamarin kun ga ainihin asalin ita- in- istin maganan nan ya uduna tahiyyata ila rajulin ka kamarin kun gane minal iwani badin ya udduna tahiyyata suna mika gaisuwar su ila rajulin zuwa ga wani mutum ka kamarin wanda yake yayi kama da mene yayi kama da wata minal iwani badin duka wani gini ne haka wanda masu sadar suka din shi a sama dan bene haka to yana sakkowa wai lokacin da yake sakkowa din nan mutane suna ta mishi gaisuwa da sauransu shine mene shi kuma yana ta daga musu hannu yana gaishe su ga shi na sakkowa ka kaddara misali to shine yake cewa yake siffanta mutanen da ke ƙasa suna miƙa gaisuwa zuwa ga wani mutum gashi can yana sakkowa to amma da ya tashi kongarajulun din anan zai zama ne mushabbahun ko kamarin zai zama ne mushabbahun bihi mun bancin nan ko madalla to a nan yaudun tahiyyata ila kamarin bai kawo rajulun ba kwata-kwata ba na? bai zo da mushabbahu ba kawai sai ka mushabbahu bihi to bayan ya ka mushabbahu bihi to sai ka mana lafazin minal iwani ba minal iwani da ka iwani wannan ɗan ɗakin kamar bene ɗin nan badin gashi nan yana a bayyane to yanzu ɗaki wake da alaƙa da ɗaki shin mushabbahu bihi ne kamaru ko ko mushabba da ba a kawo ba mushabba ko to istiyara ta zama ne mujarrada shikenan to in aka kawo isti'ara babu wani lafazi da yake da alaka da mushabba ko kuma mushabbahun bihi isti'ara ta zama mutlaka kawai ta zama mutlaka mu duba ga shi nan Allah na cewa wakala ta wakala ta'ala Allah ya ce inna lamma tagal ma'u lalle mu a lokacin da ko yayin da ruwa yayi yayi ya karu hamallakum fil jariya sai muka sanya ku a cikin kwale-kwale a cikin jirgin ruwa afwan kun ga inna lamma tagal ma'u lalle mu lokacin da ruwa yayi ya karu yayi yawa hamallakum fil jariya sai muka dauke ku akan mene akan jirgin ruwa shine jariya lafazin jariya lafazi ne mushtarak yakan dauki kuyanga yakan dauki mace da take ta falfala gudu ana ce mata jariya mun gane ko to to labudda nan lafazin nan malamai suka ce akwai isti'ara anan menene aka dauko menene isti'aran anan kaga lafazin daga domin ai daga daga tagawa shin yana ruwa na daga ne kaga alama ce ta mini ta mutum ta ta mutum to idan muka lura nan da kyau inna lamma tagal ma'u zamu duba nan muga ina mushabba ina mushabbahu bihi inna lamma dagal ma'u kal insan ko kuma ka insanin misali inda za ka kaddara inda za ka hararo zai baka inna lamma dagal ma'u ka insanin lalle mu lokacin da ruwa ya karu ya wuce haddi ya wuce gona da iri kamar dan adam jamil barakallahu fikum ka gane shi shabbar biyu kenan to amma ba a kawo shi ba ko to Allah sai ce hamallakum fil jariya sai muka dauke ku a cikin jirgin ruwa nan isti'ara da aka kawo labazin Allah daga anan to yanzu kun ga yanzu babu wani abu da aka kawo wanda yake da yake da mula'ama yula'imu wanda yake dacewa da mene da mushabba ballantana mushabbahu bihi to isti'ara ne ta zama mutlaka ita ce kawai isti'ara kawai a kawo isti'aran kai tsaye kawai ba tare da an kawo maka wani lafazi ko ta alama da ke da alaka da shi mushabbahu ba ballantana mushabbahu bihi kun bin wannan ko ta wa qala al-buhturi buhturi ke cewa wa aral manaya in ra'ad bika shaybatan ina ganin fa mutuwa wallahi duk lokacin da ta hango furfura tare da kai ja'alat kamar ma sai ta sanya ka majefinta wato ta ta ta saka target a gaba ta ta jifan ka da kibiyanta ta ta jifan jifan ka da kibiyoyi marma na bil hal mutawatiri watan sai ta sanya ka ka zama majefanta majefan kibiyoyinta masu bibiyan juna majefa da kibiyoyinta masu bibiyan juna to kaga nan wa'aral manaya in ra'at ina lafazin da istiyara ta gudanta kai ra'at shin mutuwa tana gani ne mutuwa ba ta gani kenan sai ya zama dai labudda akwai wani mutum da aka siffanta shi da shi shi ne ba a jingina ganin ba sai aka jingina ganin zuwa ga mutuwa wa'aral manaya ka insanin in ra'at bika shaibatan ja'alat kamar ma nabli hal mutawatiri wa'aral manaya ka insanin in ra'at bika shaibatan to amma in kaga manaya shine zai zama ne mushabba ina mushabbahu bihi ba kawo ba shine insan wa'aral manaya ka insanin in ra'at bika shaybatan to amma menene zai nuna mana nan cewa akwai mutum mutum da aka shi lafazin insan da aka share a ba eh lafazin ne dai amma ga yace a gaba yi ba na farko ba a'a ba nan ba a kafin nan dai kafin shaiba a yanzu waye ke gani in wa'aral manaya ka insanin irra'at kun gane ainihin asibitar ru'uya lilmene lilmaut ko? samun rikonatula ok hadara to bani gidan nan bani gidan shi ma wani a gidan waya shi ma wani a gidan waya mana kun gani? ehen wa'aran manaya in ra'ad bika wa'aran manaya ka insanin yanzu ra'at din nan hal ya ta'allaku bil manaya au bi insanin bi insani al-mahdhuf to kaga insana nan shine mushabba bihi ko ai ba kawo shi ba ko to saboda haka istiyara ta zama ne nan murashaha sosai kuwa malam dai baka dan gane ba barin barin rubuta shi anan wa'aral mana ya ok wa'aral manaya ka insanin kun gani in ra'at bika shebatan to ai kaga manaya shine mushabba aka ne ko insan shine mene mushabbahun bihi lakin to to mu duba da kyau anan bai kawo mana in samu kwata-kwata ba sai kawo mana manaya to bayan sai share shi mushabbahu bihi bayan ya share shi wanda maza ilahi bi shay'in min lawazimi hu maza madalla ai ar-ru'ya gani na ido yana da daga cikin aikin mutuwa ce kuko dan adam insan kaga nan hazafal mushabbaha bihi wanda maza ilahi bi shay'in min lawazimihi wa asbata hadha shay yani ar-ru'ya lima lil manaya shine ma'ana Allah ya samu dace ya fita ko Allah afwan kalamu fulanun aktaban nasi idza shariba kana fulanun assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum baki same shi ba eh ke baki same shi ba to gancin na na riga na fita kira bala mana bala to kana fulanun aktaban nasi wani shine fi kowa rubutu idan shariba kalamuhu duk lokacin da alkalamin sa ya sha augan na afwan na'am min dawatihi idan shariba kalamuhu min dawatihi idan alkalamin sa ya sha daga tawadansa augan na ko kuma yayi waka foka kirtasihi akan takaddansa kun gane ko madalla to yanzu nan ina ne aka ijiran istiyara nan shari'a ko masha Allah to nan menene ke son yi nuna mana
shariba kalamuhu mm kal insan
masha Allah kana fulanun aktaban nasi idza shariba qalamuhu ka insanin ka insanin to bari mu gani a hakan idza shariba qalamuhu ka insanin to kun ga qalam anan zai zama ne mushabba insan zai zama mushabbahu bi ko to ina ne aina ma yula'il mushabba wal mushabbah bihi misali na'am الشر يليق بالإنسان kace الشر يليق بالإنسان
kaga kana kana fulanun aktaba nasi idza shariba qalamuhu min dawatihi aw ganna faka kirtasi kun ga ganna din nan wa yake waka ɗan adam
dan adam ko masha Allah to lafazin idza shariba qalamuhu kun ga lamirin hu ya udi ila ila man fulani
ila fulani ila fulan ma sha Allah to nan ina ne lafazin da aka yi jira'in tashbih a nan
shariba shariba ko ma sha Allah to na farko kenan to yaya takadirin abin nan din yake baitin zai zama a wa magana zai zama dole ya zama akwai wani abu da aka share a gudun nan sai aka tabbatar ma da wani wani abu kaga nan an tabbatar ma da alƙalami shan abu da kuma raira waka kun gani? assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum kin samu balan? na'am? na'am dole ya zama akwai wani abin da aka share aka share to ya kamar yadda muka dan fitar da waɗannan mushaf a wannan insanin ya fi domin a iza shariba kalamuhu kal insan
kana insanin okay kana fulanun aktaban nasi idza shariba qalamuhu yawwa ka insanin insan ne aka wuri
to to to in an share ins- insan zamu ce ne kana fulanun aktaban nasi idza shariba kaga anan akwai hu akwai ho ko masha Allah qalamuhu alƙadamin su kaga nan an yi isnadin ashiru min sifatil insan eh sai aka ba min fi'il insan amma hudhifa mushabba wa asnada fi'il shurb ila ila ila al-kalam wa huwa al-mushabbah bihi amma sai kuma da aka ce min dawati eh
to ai shi min dawati siffan ba na mushabbahu ne na- na mush- ba na mushabbahu na mushabbahu ne ba na mushabbahu na na mushabbahu ne domin sha eh da rera waka eh ba algarmi ke yi ba mutum ne ke yi to kenan wannan akwai asali wani su wani mutum da ya shi da ya share wanda lamirin ke koma zuwa gare shi ta na fulani na ka gane ko sai ya zanto kana fulanun aktabin nasi idza shariba to ya zamu kaddara shi shine nake sa dan fito mana da shi kamar da yadda muke kaddara wannan da yi A hankali hankali na kuma assalamu alaikum wa rahmatullah
kana gidan mu to da Allah ya yi muna kan karatu in ce mutum ya karatu ko mu cikin gida ko ce ma kamar ko ce ko ce ma ko a wuri eh ce da ka tsaya ko da
na'am Afwan. yawwa na'am ba sai ba sai an yi kan ba eh saboda ai shi an riga an yi bayanin komai tunda an ce kana fulani a kitabun nasu za a shari ban kalamu kaga far kalamu a fulanin shi ne mushabbahun
ya ai an wuce shi can baya shi eh to ai abinda zaka ce saboda an kawo lamirin ku a cikin kalama nan sosai kwa saboda haka nan ashurbu walga- walga- walgina walgina min min min sifatil insan kun gane ko to nan hudhifal mushabbahu wa huwa insan wa usnida wa usnida shay'un min sifatihi ila al-mushabbah kun kun gane shine sukan ce shabbahal shab- shubihal qalamu bi shurbi wal gina kun bance wannan ko wa hudhifa al mushabbah wa huwa insan alladhi yaudu ilayhi dhamiru qalamu wana to saboda haka shikenan insan din nan shine mushabba so istiyara nan ta zama mai ce ta zama musha- ta zama ah, mujarrada mujarrada domin mene saboda an kawo shurbu da ganna wa huwa min sifati alqalam aw al arjul fulan arjul sannan karshen fara da aka ce min dawaji ayin min da ko kirtasi na'am da ce kaman da aka ce min dawaji da eh kirtasi da kirtasi eh na'am taman diga yana kuma zuwa ga mushabbahun diga sosai ga lamirai nan ba afwan assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh ya aika ne alhamdulillah na ku to barakallahu fikum to masha Allah bari zan dan kira ka dan kadan dan Allah eh zan dan kira kaɗan kaɗan eh muna dan karatu ne na gode suna da kwatila na'am wa qala quraizu bin unayf qaumun idha ash-sharru abda najidhihi lahum taru ilaihi zarafatun wa hudana qaumun wato su wanda ke magana da kan- da su akan su waɗansu irin mutane ne watan su waɗansu irin mutane ne idan sharru abu dana jizai duk lokacin da sharri ya bayyanar da firan shi fira waɗannan haka na gefe ya bayyana musu ya bayyana ta da shi- ya bayyanar da shi lahum ga su taru ilaihi sai su sai su tashi zuwa gare shi watan su taso zuwa gare shi zarafatin tawaga tawaga na jama'a wa hudana da kuma daidai daidai to idan muka duba da kyau nan qaumun idza sharru abda najzihi Allah qaumun idza sharru abda najzihi yanzu nan ibda'un najzain na abin nan nawajiz ko kuma ibda'un najzain siffa ce ta dan adam koko siffa ce ta ta sharri kaga na dan adam ne ko kuma wani dabba qaumun idza sharru abda najzaihi sai kace qaumun idza sharru abda najzaihi ka insanin ka insanin kun ganan asharu shine zai zama ne anan mushabba insan zai zama ne anan mushabbahu bihi ko masha Allah to saboda haka anan babu wani lafazi da ke da ya dace da shi mushabba balantana mushabbahu bihi saboda haka istiara ta zama mutlaka ta zama mutlaka shine can a karke ka'idar mu take cewa al-istiaratul mutlaqa ma khalat min mulaimatil mushabbah bihi aw al-mushabbah istiara mutlaka ita ce wacce ta wofintu ba ta dauke da alama ta mushabbahu bihi ko kuma mushabbah ka'ida ta karke tana cewa la yu'tabaru tarshih ba daukan istiara na murashaha ce aw tajrid ko kuma istiara ce mujarrada illa ba da an tatimmal istiara bistifa'iha qarinataha dole sai isti'aran ta cika qarina nata lafziyatun ko dai qarinin ka ga lafazi ne karar ga shi ya fita kaman ya'uduna tahiyata ila qamarin min al-iwani badi kaga qarina na lafziya ce aw haliya ko kuma qarinan ta zama haliya kaman misali an ne magani kana fulanun aktaban nasu idza shariba kalamuhu min da wata ya ganna labazin shurbu da ganna ai laysa min sifatil sifatil kalam wa inna ma huwa min sifatil masha Allah to ko dai ga isti'ara din karinar lafziya ce ko haliya wali hadha la tusamma qarinatu tasrihiyya tasrihiyya tajridan dan haka karinar isti'ara murash isti'ara karina ta ta ta isti'ara tasrahiyya ba ce mata mujarrada tajrid wato ba ta mata da cewa ita mujarrada ce wala qarinatu makaniya tarshihan haka nan kuma qarinan isti'ara makaniya ita ma ba ce mata murashaha ce to saboda haka dai kawai babban formular ka in ka dibi ga mushabba ga mushabbahu bihi sai ga an share daya to idan akwai lafazi da yake yula'imul mushabbahu bihi isiyara ta zama ne murashaha idan ko ila'il mushabbah ne ta zama mujarrada idan ko ta zanto khaliyatan wato ba ta da wata alama na shi mushabba ko mushabbahu bihi to isiyara ta zama ta zama mutlaka kawai mun fahimci wannan ko watan shi wannan yawan bita ne yawan bita yawan kallon uslubi da maganganun larabawa shine fa zai baka da maka da fahimtar sa Allah ya samu dace abinda Allah ya bamu iko muka karanta daidai Allah ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fitar da mu kuskure ne bamu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk